أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجل قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin ɗora tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba bayan kowace sallah ta la'asar a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan yau ga shi da iko Allah za mu ɗora kamar yadda aka saba wanda yau shi ne ini na tara a cikin wannan wata mai albarka hijira ta shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina shekarar 1445 wanda ya yi daidai da sha tara ga wata na uku miladiyar isa ɗan maryam 2024 da fata allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci a jiya tafsirin dare mun kwana daidai aya ta 134 a cikin wannan sura mai albarka suratul araf daidai yadda Allah subhanahu wata'ala ke karantar da mu lokacin da Allah ya jarabe su fir'aunu ko in ce fir'aunu da mutanensa da nau'ukan azaba daban-daban ƙalu sun ka faɗa sun ce ya musa ya kai musa ud'u lana rabbaka roƙa mana ubangijinka bima ahida indaka na abin da ya alƙawli gare ka la in kashafta anna rijza ha idan ya kuraye mana wannan azaba ha idan aka kawar da wannan azaba gare mu kamar yadda bayani ya gabata shiya sun ce la nu'minanna laka wallahi za mu imani da kai za mu yi imani da kai ya Musa wala nursilanna ma'aka bani Isra'il za mu saki banu Isra'ila tare da kai to haka sun ka nema ga annabi Musa ya roki Allah har idan ya roki Allah Allah ya kuraye wannan azaba za su yi imani kuma za su saki banu Isra'ila to ai da za mu tashi akai shine Allah ya ce falamma kashafna
فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في الجنة فأغرقناهم باليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
Allah ya ce falamma kashafna anhumur rijza sa'ilin da muka kuraye wannan azaba tare da su azabar da Allah ya jarabe su kuma yadda bayani ya gabata shiya sa'ilin da mun kuraye wannan azaba gare su Allah ya ce ila ajalin zuwa ga lokacin da hum balighu za su kai shi ma'ana zuwa ga lokacin da Allah ya diba musu Abdullah da Abbas ya ce shine kake a nutsar da su cikin ruwa shine ila ajalin zuwa ga lokacin da hum su su fir'auna balighum za su kai shi lokacin da Allah ya diba musu izahum sai ga su yankufuna suna walwala wannan alƙawari Allah ya kore ya azaba gare su imanin sun ce za su yi da annabi Musa za su bi Allah za su kaɗe ta Allah shi ɗaya da bauta za su saki banu Isra'il Allah ya ce sai ga suna walwala wannan alƙawari Allah ya ce fantaqamna minhum sai mun ga ɗauki fansa a kansu mana shi ne Allah ya azabtar da su yan nutse cikin ruwa Allah ya ce fa'agharaqnahu shine sai Allah ya fassara mana da kansa da ya ce fa'aqamna minhum mun ga dauki fansa gare su mana wace irin fansa wace irin azaba ta Allah ya musu shine Allah ya ce fa'agharaqnahu sai mun ka nutsar da su fil yammi a cikin teku a cikin ruwa bi annahum kadzabu bi ayatina saboda sun karyata da ayoyinmu wa kanu anha ghafilina kuma da ayoyinmu suke gafala suna kawar da kai da ayoyinmu alƙawar da sun ka rika sai sun kawalwale sun ka kawar da kai na'am
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون
Allah ya ce halakar da suke da wuya Allah ya ce wa auratan alqaumal ladina kanu yastada'afuna wannan kasar tasu da dukiyar tasu da duk abin da suke takama da shi Allah ya ce wa aurasana sai mun ga gadar da wannan abubuwa da suke alfahari da shi alqaumal ladina kanu yastada'afuna mutanen da ya kasance ana raunana su a cikin kasa ma'ana banu isra'il sai Allah ya gadar da su wannan garin misira Allah ya gadar da su dukkanin wannan ni'imomi na Fir'aun kamar da zamu gani nan gaba surori da yawa Allah ya bayani Allah ya ce mun ga gadar da su masharik al-arda gabastin ƙasa wa magharibiha da yammacin ƙasa wace ƙasa Allah ya ce allati barakana fiha wanda mun kai albarka gare ta ma'ana ba ƙasa Misra ba kawai hatta ƙasar Sham Allah ya gadar da su ita ita ce ƙasar da Allah ya albarka gare ta abin nan shine Allah ya ce masharik al'ardi wa magaribaha gabaskin ƙasa da yammacin ƙasa to shi Allah ya fassara mana wata ƙasa ba ƙasar Misira ba ita ƙasar Misira da ja bayanin ta gabata to yanzu ƙari akan ƙasar Misira Allah ya ce ƙasa Allah ta baraka na fiha ita ce wadda muka yi albarka gare ta ƙasa abin nan ƙasar Sham kenan wanda dama ita ƙasar Sham ita ce ƙasa mai tarihi kuma ita ce makoma ta annabawa dukkanin annabawa sun hallar wannan baitul miqdis Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbikal husna kalma wadda take cikakka abin nan kyakkyawa sai ta cika daga ubangijinka ala bani isra'il ga banu isra'ila ma'ana wace kalma ce wadda Allah ya sifata da wannan na cewa wa tammat kalimatu rabbikal husna kalma ubangijinka cikakka mafi kyau sai ta tabbata ga banu isra'ila wannan kalma wanda Allah ya kire ta kyakkyawa shine wanda Allah ya faɗa cikin suratul abin nan qasasi yace wa nuridu an namunna wa qum wa nuridu an namunna ala allazina stud'ifu ala allazina stud'ifu fil ardi wa nu'abinna wa naj'alahum a'immata wa naj'alahum alwarithina to wannan kalma ita ce cikakkawa wanda Allah ya bayani wannan wuri shine watan mat kalimatu rabbikal husna kalmar ubangijinka kyakkyawa ita ce Allah ya ce mun yi alkawari za mu gadar da waɗanda an ka raunanar da su muna nuhi in ji Allah waɗanda an ka raunanar da su annabi Musa da mutanensa wanda an ka wahalar da su to Allah ya ce muna nuhi musu Allah mu tabbatar da su a cikin ƙasa ma'ana mu gadar da su ƙasar Misira dukkan abin Fir'aun ya bari to wannan kuma kalma ga ta cika an halakar da Fir'aunu ga su Allah ya gadar da su wannan ƙasa sun samu wannan ne Allah ya ce bai ma sabaru na hankulin da sun kai hankuri sun kai an sai musu ta'annuci daban-daban an azabtar da su an walar da su to wannan hankulin da sun kai kaga sun sun madadi to shi ne sa duk ke abin da duk mai yin hankuri da irin abubuwan da Allah ke jaraba ta da shi to karshen da zai samu alkhairi Allah ya ce wa dammarna sai mun ka halakar da ma kana yasna'u fir'aunu abin da fir'aunu ya kasance yana aikatawa ma'ana duk wahalar da yayi yana kashe kai ne domin ya ga ya gina ƙasa domin ya ga ya gina gari ya gyara abin da ya gyara wurin jin daɗi Allah ya ce wa dan murna sai mun ka darkake wannan abu duk gine-ginensa duk inda yake alfahari da shi Allah ya ce wa dan murna ma ka ne suna duk aikin da ya aikata Allah ya ce mun ka dammare shi Allah ya ce ma ka ne suna wa fir'aunu abin da fir'aunu ya kasance yana aikatawa wa qaumuhu da mutanansa wa ma kanu yarishun da inda sun kasance suna rayuwa gonakinsu da gidaddajinsu gaba daya Allah ya ce mun dammara nan da Allah ce mun dammara wannan ma'anawiyya ne ba wai an darkake su ba saboda Allah ya karta da cewa an gadar da su banu Isra'ila wannan wuri inda su fir'aun suke rayuwa nan ma'ana da Allah ce ya dammara abin da fir'aun ya kasance yana aikatawa da abin da suke rayuwa ma'ana duk abin da yayi wahala a kai yana tanadawa yana karewa to yau gashi Allah ya raba shi da shi yalla ban fahimta eh sai Allah ya gadar da wannan ga banu Isra'ila na'am
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون
to wannan idan kun lura da wannan kissa ta annabi Musa ta kasance tamkar faifai faifai ne daga wannan faifai sai wannan faifai tun tasowa sai kun gari abin da sun ta faruwa to yanzu abin da ya faru tsakaninsa da fir'aunu wannan faifai an huce da shi labarin fir'aunu kuma yanzu ya ƙare sai kuma abin da zai faruwa tsakanin annabi Musa da banu Isra'ila su dai waɗanda mutanen nasa dan kasan da annabi Musa ya haɗu da wahalhalu daban-daban yana daga cikin annabawan da sun ka haɗu da wahalhalu dangane da mutanensu a ce ku yi nan sai ce a sunan zarsu annabi musa ya wahala ƙwarai to shi da allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra Allah ce mun ga tsallakar da banu isra'ila al-bahra mun tsallakar da su teku kamar da bayanin da ya gabata annabi Musa Allah ya wahayi gare shi na cewa ya tashi cikin dare ya su bar gari amma Allah ya karantar da annabi Musa za a bi ku mana fir'auna zai bi ku da mutanensa annabi Musa ko duk gergede mutanensa an ka kama hayya an ka tai cikin dare zuwa su bayan an kawo da bincike ina su annabi Musa an ka gano da cewa lalle sun bar gari to kakin su fir'auna shirya su bi su daidai fitowar rana kamar da Allah ya ce fa'atuhum mushriqin wannan lokaci lokacin fitowar rana fir'auna sun ka bi annabi Musa to annabi Musa sun kawo gab da bakin teku ba wurin tsallakawa suna nan suna jiran iko Allah yadda Allah zai yi da su sai sun ka cinki kura ga ta canna tasowa ashe fir'aunu mai da mutanensa to wannan lokaci Allah ya ce qala ashabu Musa inna la mudrakuna mutanen annabi Musa sun ka ce fa lalle mu an rada da mu ma'ana fir'aunu zai tarar da mu wannan wuri annabi Musa ya ce musu kalla inna ma iya rabbi sayahdi tare da ni akwai Allah zai shirya da ni zan tsallakawa kadai ku Allah ya ce wa haina ila Musa an idrib bi asaka al-bahr mun kai wahayi ga annabi Musa sandar ka bugi teku da ita yana buga teku Allah ce fan falaka fa kana kullu firqin ka sawdul azim sai teku ta kasance hayyoyi ko wace hayya ka ce dai duwar wasu ne akwai dabrorin hayya kuma teku ta bushe gashi ne ka san kwata Allah ce kawai su kama hayya su wuce annabi Musa bayan sun tsallaka teku suna tsallaka sai ga su fir'auna sai sun ka shigo annai musa an ce har sai sa sanda ya buga ruwa sai Allah ya ce a wata rukil bahara rahawa innahu jundun mugharquna ka bar tsaiko yanda take saboda wadannan za a nutsar da su suna shigowa ko Allah ya halakar da su fir'auna ai shi Allah ya ce hatta idza adrakahu al-gharq sai da fir'auna nutsewa ta cimmai ya tabbatar da la mahala ba mutuwa sai ya mutu yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila to yace na tuba na yi imani ba abin bauta da cancanta sai wannan da banu isra'ila sun kai imani da shi sai kara da karo cewa ana minal musulmi na firawun ce yana cikin musulmi daga shi wannan kuma shaida ce mai kara tabbatar da cewa dukkanin annabawa sun zo ne da musulunci dan ga firawun da kowa kangara da ya ga uwar ya tabbatar da zai mutu sai ya ce wa ana minal musulmi na daga ina cikin musulmi kaga wannan shi zai ƙara tabbatar da ce dukkanin annabawa sun zo ne da musulunci duk mai kiran kanshi wani kirista wani ba yahudi wannan sunan ne sun ka ba mu kansu kowa musu in dai mutum bai zo da musulunci ba aikin banza ne eh inna dina inda Allah kaga musulunci shine addini wa Allah wa man yabtaji ghayra al-islam dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi kuma baya addini ya kasance shine addinin shi ba a karba mai alƙiyama yana cikin hasararru to kaga yanzu ga fir'aun an halakar da shi da mutanansa to domin abin ya zan aya ga wanda za su zauwa baya kuma a karantar da su fir'aunun gara kun shi labari ne ya samu mulki wanda ba wanda taɓa samu irin mulkinsa ya yi mulkin kama karya ya yanka babu gaba to sai Allah ya ce fa yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yau za mu tsere da gangar jikinka duk shekarun da za ta yi duniya ba za ta lalace ba domin ka kasance aya da wanda za zo bayanka shi yasa harin gawa firawun kun ga tana nan domin ta zan aya duk wanda yake nuna wa jiji da kai wannan duniya iskan duniya yana ruda ta yana abin da yake so sai an nuna mafi firawun hugacin da yadda Allah ya yi shi sai labari to shi ne Allah ke karantar da mu bayan an tsallakar da banu Isra'ila wannan teku suna cikin tahiya yanzu an halkar da fir'aunu yanzu suna cikin wannan tahiya Allah ya ce fa atau ala qaumin sai sun ga zakiye ma wasu mutanen da yaqifuna yaqifuna ala asnamin lahu sun duhuba akan bautar gunki mana sun lazimci bautar gunki su gunki suke bauta ma kadima zamanin annabi Musa ashe kuma ga wasu mutane su kawai gunki ne a gaba gare su bayan fir'aunu ashe akwai wasu bautar kuma ka ga annabi Musa sun to sun ka biyo sun ka tarda wannan mutane sun lazanci gunki suna bauta to wannan ba kai sai sai shigaran sashi daga cikin banu Isra'ila wanda ta da annabi Musa kamar da Abdullah da Abbas sun ce kamar wannan burga su ne abin yayi sai suka ga kai wannan ya dace a ce shi na cikin shari'ar su kawai abin ya burga su yana mun fahimta eh to shi yasa suna ganin haka qalu ya ce ya Musa ij'al lana ilahan mu ma sai ya muna abin bauta kama lahum aliha kama yanda wannan suke da abin bauta ma'ana a sai ya musu ma abin da za su kamun kafa da shi har wa maluma sun ce wannan kamar irin so imamu a abin yasar sun ce wannan wai ba wai suna nihin Allah ba abin bauta ba ne a a sai ya musu abin da za su kamun kafa da shi don sun san Allah shi ne abin bauta wai abin da za su kamun kafa da shi kuma a sai ya musu wannan cikin shari'arsu su suna ganin ba komai ba ne ba san hadari ba ne ba san shirka ba ce suke jawo makamunansu suna fada haka sai annabi Musa ce musu qala ce musu innakum qaumun tajhaluna ku dai mutane ne wanda kuke jahilai kun jahilta al'amuran Allah da yanda ba ku jahilta al'amuran Allah ba ba ku neman halittar suke kaskantatta ba ku neman halittar da sassaka ta ne an kai ku nemi a sai ya zafza abu abike tare Allah inda ba ku jahilce ubangiji ba ku haka kenan jahilta ubangiji da kun kai shi yasa kuke son a sanya muku wani abun kamun kawa zuwa ga ubangiji ba ku san shi ubangiji ba a kamun kawa eh duka bayu ne ya ba ya bude musu kowa duk mai so ya abin nan ya gana da shi in kana da bukatar roƙe shi yalla mun fahimta ba ka cewa sai an sanya ma wani ya zan shi ne zaka kamun kawa ta hannu ne daga ubangiji yalla mun fahimta in dan saboda in ka siffanta ubangiji ka siffanta shi da nakasu ka siffanta shi da tawaya saboda kasa wa ɗan adam ne ba za ka iya ganin shi ba kai tsaye iya kai wani matsayi ba ka iya ganin kai tsaye dole sai ka bi mi sai ka bi ta hanyoyi sai ka bi ta hanyoyin suwa ne ta sanadiyya so ka gane shi saboda in ka bar kofa buɗe wani yana zauwa da nihin cuta zo ya cuta mishi ko ba haka ba shi yasa ake sai ya gano ko da sarwa waɗanda da dole sai ka bi ta hannunsu ka ga ka samu ka gana da shi to shi Allah ba haka bane Allah ba haka bane su mushrikai sun doki Allah yana haka shi yasa suke cewa ba a zuwa wajen Allah direct a samu gani ne dole sai annabi ta bangaren gumaka shi yasa suke cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ai ba komai bane yasa muke bautar su domin su kusantar da mu ne ga ubangiji da gani sai suka ba ubangiji siffata bayon shi to shine annabi Musa ce musu ya ce musu innakum qaumun tajhaluna ko dai mutane wani kuma jahilci ubangiji inna haula wadancan da kuke gani suna bautar gumaka annabi Musa ce musu mutabbarun ma hum fihi halaka ce suke ciki abinda suke ciki halaka ce shine mutabbar amma da yace wala zalimi illa tabara shine mutabbar halaka kenan eh yace inna haula mutabbarun ma hum fihi wannan mutane halaka ce suke ciki saboda duk mai bauta wani wanda ba Allah ba halaka ce wa batilun kuma ya lalace ma kanu ya amalu abin da suke aikatawa ya lalace wannan musiba ce suke ciki sai ci gaba ce musu
qala alayhi wallahi abrihun ilahan wa huwa faddalakum ala al'alamin wa id anjaynakum min ali fir'auna yakunakum su'al 'adab yuqad يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
annabi Musa ci gaba yana karantar da su qala yace musu a ghayra Allah yanzu wani Allah abghiikum ilahan zanne ma muku zama ubangijin ku zan nema muku ya zan Allah abin bauta wani Allah zan nema muku ya zan abin bauta ku bauta mishi wa huwa faddalakum tare da cewa Allah shine wanda ya fifita ku alal alami akan bayu ku diba yanda Allah ya fifita ku akan su fir'aun yanda Allah ya wuce da su fir'aun ya halakar da su yanda ku ku Allah ya dokaka ku Allah ya fifita ku akan bayu kuma amma kuna son ku nemi wani Allah ku bauta mai wa idh an abin nan wa idh anjaynakum ku tuna lokacin da Allah ya tsiratar da ku min ali fir'aunu daga fir'aunu da mutanansa wanda ya su munakum suna dandana muku su al azab mumuna azab mumuna azab har sai Allah ya fassara mu da ita yace yuqatiluna abana'akum ta yanda suke kashe diyanku maza da an aihu da an hida namiji an kashe wa yastahyuna nisa'akum suke kyala ɗiyanku mata raye ba za su ba su kashe su wa fi zalikum ay cikin wannan abubuwa da ya gudana bala'u kun ga jarabawa ce min rabbikum daga ubangiji ku azimu mai girma wasu ga kuma wa fi zalikum ay cikin wannan tsiratar da ku da an kai bala'un jarabawa ce min rabbikum sai zan bala'ul hasana kenan jarabawa ce mai girma daga ubangijinku wanda Allah ya tsamar da ku daga wannan musiba domin an ce albala domin Allah ya ce wa balaunahu bil hasanati kaga jaraba akwai kyakkyawa akwai mummuna kenan wa fi zalikum bala'un daga cikin wannan tsamar da ku da aka bala'un jarabawa ce amma wace iri hasanat ko wato mai kyau mai radufa daga ubangijinku azumin mai girma wanda ya kamata ku girma ubangiji na'am
وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلقني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين to abin da ya faru an ce lokacin da Allah subhanahu wataala ya halakar da fir'aunu Allah ya alƙawari da annabi Musa ya zo ya karɓo littafi na at-taura saboda ba za a tabauta mu Allah ba haka akan jahilci tunda ai kaga yanzu wannan jahilci ne ya fara bayyanuwa gare su tunda har suna son a sai ya mutu wani abin bauta wanda ba Allah ba aiko kaga jahilci ne tsintsa ko ba haka ba to shi yasa ne Musa yanzu zai sai shi amso littafin da Allah ya mai alƙawari to ya tayi amso saboda da littafin ne za a karanta da su dokokin ubangiji da littafin ne za a karanta da su shari'a ta ubangiji saboda in babu littafi kaga za a tabauta ne cikin duhu ba su san dokar ubangiji ba ko ba haka ba to yanzu ga lokaci yayi wanda an kai alƙawari da annabi Musa ya sai ya amso wannan littafi dama alƙawarin da Allah ya mai idan an halakar da Fir'aun to sai ya sai a baka shi littafi na Taura domin ya karantar da al'umma shari'a ta ubangiji to shine Allah ya ce wa wa'adana Musa mun yi alƙawari ga annabi Musa 30 laila dare 30 wannan alƙawari da Allah yake nihi ma'ana shi azumi azumi zashi na wata guda wata na zulƙi'ida wata na sha ɗai na musulunci shi ta shi azumi to dare na ƙarshe dare na ƙarshe shine daren da za su gana da ubangiji mun fahimta ko to shi na yanzu annabi musa alaihi salam kamar yadda hadisi ya bayyana annabi musa azumin da ya yi wata guda to daren da zai gana da ubangiji sai gaba abin da ya dace sai ya aswaki ya gyara bakinsa da kyau saboda mi zai gana da ubangiji yana yin aswakin domin gana da ubangiji sai Allah sauka mai wahayi amma alimta anna qulumu fa min sa'imi atyabu indi min rihil mis hawa Musa baksan iskan bakin mai azumi ya soyuwa garan ba ya da kamshin turaren miski to wannan aswakin da kai an kara ma kwana goma an ƙara ma kwana goma la ilaha illallah to shi da nayi Allah ke karantar da mu wa wa'adna Musa 30 laila kaga mu alƙawari ga Annabi Musa dare 30 azumin da zashi to aswakin nan da yayi Allah ya ce wa atmamnaha bi ashir sai mun ga cike mai 30 kin da mun cike mai goma da su sun zan nawa kenan shi sai Allah ya ce fatamma miqatu rabbi 40 laila yan sai zan ganawa sai da ubangiji ya cike kwana arba'in sanadiyar wa aswakin da ya ne annabi ta sai Allah ya ce an ƙara mai kwana goma saboda iskan baki mai azumi ya soyuwa ga Allah to kwana goma da an ƙara mai shine farkon wata na zilhijja to yanzu ga kwana arba'in sun cika Allah ya ce fatamma miqatu rabbihi arba'ina laila sai ya cike miqati ganawa da ubangijinsa dare arba'in wa qala musa li akhihi to tun gabani ya sai Allah na karanta da mu abin da ya faru wa qala Musa li akhihi sai annabi Musa faɗa ga dan uwa ne Haruna shine Haruna da Haruna da annabi Musa uwa ɗaya ba dai kamar da bayani ya gabata yace ma haruna ukulufni fi qaumi kamar ya mini cikin al'umma ta zaka zan kai ne shugaba kai ne jagora wa aslih ka zan mai gyara sha'anin su in kaga su yi ba daidai ba ka kawar da su ka gyara su su miƙe su zan daidai wala tattabi sabilal mufsidin karka bi hanyar wani suke mabannata duk mabannaci in ga yana da karka karka bi shi to yanzu ga annabi Musa ya bar dan uwansa Haruna gashi tan ya tayi ganawa da ubangiji yana zuwa mikati inda za su gana da ubangiji me ya faru sai Allah ya ce
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه mm.
قال رب أرني أنظر إليك mm.
قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني Mm.
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين Allah ya ce wa lamma ja'a Musa li miqatina lokacin da annabi Musa alayhi salam ya zo zuwa ga wannan miqatin namu wa kallamahu rabbuhu ubangiji shi kuma ya mai magana ya ji sautin ubangiji wanda ke magana shi ubangiji shi ne Allah ne kamar yadda ya faru baya har an ka bashi manzancin nan ai wannan har ubangiji ya mishi magana har Allah ya ce mai inni ana Allahu rabbul alamin mai magana da kai ni ne Allah ubangijin halitta to kuma yanzu gashi Allah ya sake magana da Annabi Musa to shine Allah ya ce wa kallamahu rabbuhu ubangijin shi ya mai magana ya ji sautin ubangiji to wannan shauki sai ja Annabi Musa har ya faɗi cewa qali rabbi yace ya ubangiji arini nunna min anzur ilayka in ganka ya Allah ka nuna min in ganka ya saboda jin daɗin magana ya ji sautin ubangiji yanzu mi ya rage ga ubangiji yake so la ilaha illallah kadibu magana ga ubangiji An- kaga ubangiji kawai kaga ubangiji ya yi aljanna daɗi kaga ubangiji ya yi aljanna daɗi to haka murya ubangiji ya kake ya za ka siffanta ta Allah ne yake magana da kai ya za ka je kanka mutum to shi yasa shauki sai ja annabi Musa ba abin da yake so ya zo ya ga ubangiji yake so la ilaha illallah Allah ya ce ma annabi Musa dan tarani ba za ka ganni ba annabi Musa nan duniya eh shi yasa ba wai ana kore ganin Allah ba kulliya duka wai duniya da lahira mm. ayoyi sun tabbata hadisai sun tabbata duk bayani da ya gaba cikin suratul abin da muke ko al'ami wajen inda Allah ya ce la tudrikul absar mun ka ayoyi da hadisai wanda suke nuna nan duniya ba ganin Allah amma lahira duk mutanen kirki za su ga Allah duk mutanen kirki Allah ka ba mu ikon ganin ka duk mutanen kirki za su ga Allah kuma ganin Allah ya aljanna da yake ganin Allah sai ka manta da ni'ima aljanna gaba daya eh hankalinka ya karkata wajen ganin ubangijinka duk ni'ima aljanna ka manta da ita kuma ba so ɗaya ba lokaci zuwa lokaci annabi ya ce Allah zai zo ziyara ya aljanna annabi ya ce kuna cikin aljanna sai ga an damo alama hadari gashi nan kuna tambaha ruwa ne ashe ruwan turare ne za a yi saboda ubangiji zai zo la ilaha illallah yana shigo sai ce assalamu alaikum ahlul janna eh kuma annabi ya ce annabi ya ce wani lokaci za a yi tawaga annabi ya ce wani lokaci kuma wani lokaci Allah zai gayyaci al'umma a yi tawaga guda a zo ziyarar ubangiji tawaga guda a zo ziyarar ubangiji annabi Muhammad shine gaba sallallahu alaihi wasallam annabi na gaban muna baya gare shi a zo fara ubangiji a yi hira da ake yi a gama sai Allah ce to ga wata kyauta ga tukuici wata irin kwankwasai shiyan mace za a ba ku kwankwasai shiyan mace ga ta kyauta ko da shiri ba da shiri ba to ya kamata a bar mace a ce a bar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kowane yana zauwa gida ne na aljanna sai ya tarar daga wata na irinta kun bar ma annabi kuma Allah kuma ya ba kowa kyauta irin ta wannan kado ne ba tare ma kuna da mata aljanna to wannan wani tsari ne bonus ne wannan kai wala aljanna Allah ka kai mu aljanna wallahi rayuwa ce wadda babu irin ta to shine Allah ya ce wa annabi Musa lan tarani Musa ba za ka ganni ba walakin sai dai unzur ila aljabal maluma sun ce sai Allah ya mu annabi Musa misali ga abin da ya hishi karhi kun ga duki da ya hi mutum karhi to dukin da ya hi ka karhi har da ya dauki hasken zafin ubangiji bai zangari ba to Allah ce zan bayyana ga gane shine Allah ce walakin unzur ila aljabal sai dai ka yi dubi zuwa ga doki fa in istaqarra makanahu har idan wannan doki ya tabbata wurin da yake bai zangare ba Allah ce fa saufa tara da sanin zaka gani ba zaka gani to wasu malaman tafsir sun ce hasken zati ubangiji wanda yake nuni kamar a siffanta da kafa allura haske da da kafa allura idan ya hau dutsen in dutse ya zuki wannan hasken to Allah zai hito gaba da shi amma abula da abu ce bakin dan horce bakin dan guntun horce haka ba wai horce gaba dan guntun abin nan horce dan galla horce bakin shi Allah ya misali to shine Allah ce falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da wannan misalin hasken zatin ubangiji ya bayyana akan duci ja'alahu dakkan sai wannan hasken zati ya sanya duke zangari kaga ja'alahu dakkan kai sai wannan hasken zati ya sai ya duce ya zangari duka duce ya wargashi wa kharra Musa saiqa Musa sai hawar sai yana so malla an sumar da shi falamma afada lokacin annan Musa farfado daga suma qala ta subhanak sarki ya tabbata gare ka ubangiji tubtu ilaika na tuba zuwa gare ka na tsanta in ƙara irin wannan magana in ce ina son ganin ka nan duniya tubtu ilaika na tuba daga wannan magana wa ana awwalul mu'minina kuma ni ne farkon masu imani farkon mummunai masu tabbatar da cewa nan duniya ba za a gare ka to kaga abin da ya faru na cewa annabi Musa bai ga Allah ba kuma magana mafi inganci kamar yadda bayani ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam shike ne bai ga Allah ba amma sai ga abin mamaki wasu masu akidodi cikin tsarikoki sai a ce akwai wurin da za a baka ga Allah wannan magana ta ƙetare iyaka ya kamata mu ji tsoron Allah na'am
قال يا موسى إني اصطويتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين
Allah ya ci gaba yana karantar da annabi Musa bayan ga annabi Musa ya farfado daga suman da yayi kala sai Allah ya faɗa ga annabi Musa Allah ya ce ya Musa ya kai Musa inni istafaituka ala nasi ka sani ni na zabe ka akan mutane na zabe ka bi risalati da saƙona ga littafi zan miƙar da shi gare ka zuwa ga bayuna wa bi kalami kuma na zaɓe ka daga jin magana ta har ga shi ina magana da kai ka ji magana ta wannan zaɓe ne daga Allah eh da mutane ba su samu haka hatta cikin annaba wasu ba su samu haka ba shi yasa cikin falalar da ake basuwa da Allah ta tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd sai Allah ta mi minhum kaga man kallama Allah daga cikin su akwai wanda sun yi magana da ubangiji sun ji magana ubangiji kaga wasu ba su yi magana ubangiji sai da a turo musu dan sako to amma sai Allah ta na zabe ka da sako na ga littafi na baka kuma ga magana ta kaji da haka Allah ya ce fa khudha bi quwwa karbi wannan sakon da ni baka karbe shi bi quwwa da karfi da muhimmanci wa amur qaumaka kuma kai umarni ga mutananka kai musu umarnin mi ya khuhu bi ahsaniha su ma su yi riko da mafi kyau duk abin da an karanta su doka ce ta Allah su yi riko da wannan eh wa khudh ma atatuka afwan Allah ya ce wa khudh ma atatuka kai riko da abin da ni baka Allah ya ce wa kun minash shakirin ka kasance cikin masu godiya ga Allah sai ce mi gaba ka karanta shi ko Allah ya ce wa katabna lahu mun rubuta da shi annabi Musa fil alwahi a cikin wannan alluna da mun ka bashi na at-taura min kulli shay'in mau'iza dukkanin komi na wa'azi dukkanin abin da zama wa'azi abin da zama jan hankali bawa ya gano girman ubangiji Allah ya ce mun rubuta mai cikin sa wa tafsilan li kulli shay'in da abin da zama tafsil rarrabewa akan komi ku gano gaskiya ku gano ƙarya ku gano tauhidi ku gano shirka duk abin da ke zuwa rarrabewa ku gano gaskiya ku gane bauta ga ubangiji Allah ce mun sanya mai cikin wannan littafin nasa da haka Allah ce fa khudha bi quwwa karki wannan littafi da ƙarfi wa amur qaumaka kai umarni ga mutananka ya khudhu bi ahsaniha su ma su yi riko da mafi kyau su rika su ma su rike shi riko da muhimmanci su yi bauta ga ubangiji Allah ya ce sa'urikum daral fasikin sa'urikum daral fasikin Allah ta da sannu za mu nunna muku gidan fasikai ma'ana makoma fasikai ana nufin fir'auna da mutanensa alkiyama za a gwada muku makomarsu da ire-iren su ba su ɗaya ba duk wani fasiki duk wani lalan mutum za a nuna muku makomarsa na'am سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق Mm.
وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
kaki ko mu karanta wannan aya abinda mun kai raguwa ba mun ku bayani ba annabawan Allah riba duka Allah yana karantar da su cewa su kasance masu godiya ga ubangiji tun daga annabi nuhu Allah ya ce innahu kana abdan shakura bawa ne mai godiya ma'ana ba godiya ta baki ba kawai ma'ana wanda ta shi tukuru yana bauta ga ubangiji kamar yadda shi ma na haka Allah ya faɗa ga annabi Musa fa khudh ma atatuka wa kun min ash-shakirin karki wannan abu da mun ka baka kasance min ash-shakirina cikin masu godiya shi ma ba godiyar baki ba ma'ana ka tashi tukuru kai bauta ga ubangiji kamar da ya faɗa ga su annabi dawuda ya ce ya malu ala dawuda shukura kaga duk wannan umarni ne daga Allah ma'ana su da ke karantar da al'umma su tashi tsaye tsayin daga su yi aiki da abin da suke karantar da al'umma daga nan duk mai biyo baya gare su ya biyo baya gare su to haka ake so hatta malumma masu karantar da al'umma su ma su kasance su ne gaba wajen aikatawa domin wanda suke karantarwa su yi koyi da su kaga annabawa ma Allah ya karatar da su su kasance cikin masu godiya ma'ana wanda za su tashi su yi ibada tukuru saboda wanda ke baya gare su su gani su yi koyi Allah ka siffanta musu sufi masu kyau to shine Allah ya ce sa'asrifu an ayati da sannu zan kawar da ayoyin nawa ga suwa allazina yastakbiruna fil ardi ga waɗannan da masu girman kai a cikin ƙasa ma'ana ayoyin Allah da yake nihi ma'ana ba za su yi imani da su ba da sanu za mu kawar da ayoyina duk abin da ya kamata bawa ya ga girman Allah shi shi bauta ga Allah to Allah ya ce su rena da kun mutane za mu kawar da wannan gare su duk abin da ya kamata su gani su yi imani ba za su yi imani ba to shi yasa duk idan Allah ya saya cikin masu imani ka daɗa godiya ga Allah wallahi rahama ce ta Allah yanda ka san hayya ce mutum ka biyo ta hatta kake inda zaka cikin aminci wani da ya taho sai a kama a kawar da shi sai ga ka biyo ta ya bi wata hayya ya bi dashi to haka ne hayya Allah take in ga Allah ya tabbatar da kai har kana iman da abin da ake karantar da kai kai godiya ga Allah dan gashi Allah ya bayyana muna sa asrifu an ayati allazina yastakbiruna fil ardi bighayri al da sannu eh Allah ya sa asrifu an ayati da sannu zan kawar da wannan ayoyin nawa allazina yatakabbaruna fil ardi masu jiji daga masu girman kai a cikin kasa masu nuna alfahari suna jiji da kai Allah ce da sanu zan kawar da ayoyina daga daga barin su wanda suke girman kai fil ardi a cikin ƙasa bi gairil haqqi ba akan dalili ba ma'ana kawai ba akan shari'a ba ba abin da shari'a tace suke yi ba kamar suna jijil kai na suna alfahari to irin wannan Allah ce zamu kawar da ayoyin mu akan su Allah ce wa in yaraw kullu aya da za su ganin kowace irin aya wadda ya isa bawa shi imani da Allah Allah ya ce la yu'minu biha ba za su imani da ita ba duk abin da yake gamsar da bawa ya ga girman ubangiji su masu girman kai masu jiji da kai bisa ban kasa da za su ga irin wannan aya Allah ce ba za su imani da ita ba wa yaraw sabilar rushdi da za su ga hayya ta shari'a wadda ke kai bayu aljanna Allah ya ce la yu'minu biha ba su imani da ita la yattakhidhu sabila Allah ce ba za su rike ta hayya ta biya ba wa in yaraw sabila al-ghayy da za su ga hayya ta halaka ta sabon Allah ta kahirce mu Allah Allah ya ce yattakhidhu sabila sai ga sun kama sai su ci hayya kamar da irin rayuwar da ake yi wasu da ka gani su babu zata bi hayya Allah duk inda wani shirme yake wani sabon Allah can da suke bada goyon baya amma duk inda ake karantar da al'umma ake wazantar da al'umma ba hayya su bace sun doka kamar dai hayya wannan akwai masu ita ita ko wacce ne su ita ce tasu amma wannan hayya ta ku ce ko wanda abin ya sha ma kai kuma musulmi ne wace musulmi ne da yawa musulmi ba su ba da goyon baya cikin hanyar Allah ba to in ka zo Allah ya tambaye ka wani goyon baya ka ba addini bi za ka cewa saboda kowa sai Allah tambaye shi kowa sai Allah tambaye shi goyon baya da ka ba addini kai ko baka ba da goyon baya sai cikin shirme da an ce an gayyato wani mawaki ko an gaba an gayyato wani dan filin ko an gaba an gayyato wasu ƴan wasa ko an gaba za a wata festival ko an gaba duk wata banna za a yi ko dai an gaba amma za a kai wajen wa'azi ba hayya ko bace za a gina masallaci ba hayya ku bace za a taimakon marayu ba hayya ku bace duk wani dangi alkhairi za a yi za a asasa ba hayya ku bace to me za ku zo ku ce ma Allah me wannan sifa me za ku ce ma Allah tunda kowa sai Allah tambayi saboda addinin Allah amana ce addinin Allah amana ce sai Allah ya tambayi kowa dangane da amana addini shi yasa wallahi duk yanda za mutum zai iya kokari ya ba addini goyen baya ta sanadiyya sai dai a ce ga wasu sun fahimci addini ta sanadiyya sai addini ya kai wuri kaza duk yadda mutum za shi wallah shi ba da wannan goyon baya dan da Allah zai tambaya kai zai yana da hujja amma wallahi idan mutum bai ba da goyon baya cikin addini Allah ya tambaye shi ba abin da zai faɗa ga Allah Allah ka ba mu iko iyawa to shine Allah ya ce wa iya raw sabilal ghayy idan sun ga hayya ta halaka Allah ce yattakhizuhu sabila suna kama ta ce hayya ta biya Allah ce zalika bi annahum kadzabu bi ayatina saboda suna karanta da ayoyinmu wa kanu anha ghafilin Allah ce da ayoyinmu suke rabkana suke abin nan gafala na'am والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أبقت أعمالهم mm.
هل يجزون إلا ما كانوا يعملون Allah ya ce wallazina kazzabu bi ayatina amma wanda suke karyatawa da ayoyinmu wa liqa'il akhirah da haɗuwar su da ilin karshe suna ganin kamar ba haka bane wannan kuma ma'anawiyan idan ka dibi da wani daga cikin mutane aikin su yana nuna ma ba su yi imani ba da haɗuwa da Allah ini na karshe saboda yanda sun ka shattake mu wannan duniya yanda suke zalunci saboda idan mutum yana da yaƙinin cewa duk abin da ya zalunci bayan Allah sai ya biya gaban Allah dole ya kiyaye duk mutum ya san da cewa in ya mutu zai tsaye gaban Allah a yi mai hisabi duk abin da ya aikata zai kiyaye shi zama sun ce aikin al'umma shi ke nuna ma shi ke bayyana ma cewa ba su imani ba da irin ƙarshe don su yi imani da irin ƙarshe duk yadda suke son abu dole su hana rayukansu shi haka inda sun yi imanin cewa akwai mala'iku tare da su masu rubuta ayyuka wanda suke aikata da sun rage da ɓarar suke yi sun rage in ma ba su bar duka da sun rage amma sai su gafala su manta da kuma mala'iku tare da su yanzu ka misalta mala'ikun da ke tare da kowane ɗan adam daga cikinmu ka misalta da a ce duniyance ne an ka aza mutum tare da 'yan sa'ido guda biyu ana shi tare da polisai guda biyu a ce ya bi shi ya ga abin da aikatawa lalla ko yana son shi aikata wata lalata bai aikatawa ko ba haka ba saboda ya suna gane shi amma mala'iku Allah saboda kai cewa ana maluma fi idan su ba mu tsoro na awo da idan su ba mu tsoro na eh sai ga mutum ya aikata ɓanna sai in ga aikata ɓanna shi shi a ba haka ba ne kaga shi bai yi imani ba ma dibin sai kawai tsoratar su yake yi la hawla wala quwwata illa billah to hazuwa da irin karshe ba shi ma tsoratar da kula yake yi kenan da shi yasa aikin mutum ke nuna ma bai imani ba da irin karshe Allah ka kare mu to shine Allah ya ce wallazina kadzabu bi ayatina lalona sun karanta da ayoyin mu wa liqa'il akhirah da haduwa da irin karshe kai Allah ya ce habita amaluhum duk ayyukan su Allah ya lalata su ayyukan su gaba da Allah ya lalata su Allah ya ce hal yuji zauna illa ma kanu ya'malun shin akwai abin da ake saka kama bayu face abin da suke aikatawa ba abin da ake saka kama su face abin da suke aikatawa Allah ya sa mu ga alkhairi to yanzu wata gaba ce kuma ta gaba za mu ga bayan sai annabi Musa alaihi salam mutanen sa yanda sun karki dan baraki kamar yadda jiya mun kaɗan haskaka bayanin na su Abdullahi da Abbas da sauran maluma fi Imam Suddi na cewa Fir'aunu yana da abin bauta wanda daga cikin abin bauta ne akwai mi akwai shanu yana bautar saniya to shi ka bada misali ai shi yasa samiri samiri da ya tashi ma mutane abin bauta sai musu dan maraki sai ce haza ilahukum wa ilahu musa fa nasi wannan shine abin bauta ko abin bautar musa saboda me yana ya san da ana bautar shanu dan saboda fir'aun na sani yadda yake bauta to za mu ga bayan sai annabi Musa duka wannan abin ya faru da ya bar annabi Haruna dan uwansa na cewa ya kula da sha'anin baro ya zan mai gyara to an samu samiri kuma ya kawar da ya halakar da al'umma da yawa dan dan bari eh musu na bauta to wannan kuma wani bayani ne mai zaman kansa wanda yana da bukata a fara da saboda ayoyin da ke gaba duk yaki guda ne kina insha Allah tafsirin dare sai mu tashi akan wannan aya واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم أبن عجلا سجد أبن جسدا له خوار ألم يروا أنه لا لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا كده إن شاء الله سيوم تاشي كونا آية أبن مكان تهديدي الله من بلادا kuskure Allah ya gafarta mai ɗaya cikin zuciyoyin bayonsa ya Allah bayonka muke Allah ka san bukatocinmu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocinmu na alkhairi duk musulmi da cikin halin kakanufi Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka gafarta mana gafarta mu iyayenmu ka gafarta mu iyayen iyayenmu duk musulmi sun karga mu Allah sa sun huta mu da mun kai sarwa Allah ka kyauta mu kuma mu marasa lafiya gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya musamman mahaifiyar mu uwan malam Muhammad Khadir Allah ka bata lafiya Allah ka bata lafiya Allah muna tawassuli da wannan majalisi Allah ka bata lafiya da sarwa ƴan uwa musulmi da ba su da lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya ya kasance jari ne na bauta gare ka Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka tsare mu da tsaronka wannan ƙasar tamu ya Allah duk masu nufatar da shari da bala'i in ba shirwa ne Allah shirar da su in ba shirwa Allah ka haɗa shirin su gare su Allah ƴan uwa musulmi da ake azabtar da su Falasɗin da sauran ƙasashe na duniya Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka tsare mu gaba gare mu ka tsare mu baya gare mu ka tsare mu dama gare mu ka tsare mu hagu gare mu ka tsare mu sama gare mu ka tsare mu ƙasa gare mu ka tsare mu ta ko'ina ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين